الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين amma ba'd godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadithi a cikin littafinmu mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslim ka annaka taraha wallafar babban malami na musulunci a shekul imamul muhaddif abu abdurrahman muhammad nasiruddini al'albani rahmatullahi alaihi a karatu wanda ya gabata da taimakon allah subhanahu wa ta'ala mun shiga cikin adiyatu listiftahi wato addu'o'i waɗanda ake yin su na buɗewa sallah bayan mutum ya yi takbiratul ihram wato akwai addu'a wanda ake yi ake ce mata du'a'ul istiftah addu'a ta buɗewa sallah wanda hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da haka mun ɗauki hadisi na farko na aliyu ibn abi talib sannan ko mun ɗauki hadisi na farko na abu huraira wanda yana cikin bukhari da muslim sannan kuma mun ɗauki hadisi na biyu na aliyu na abi talib Allah ta'ala ya kare yadda da su wanda shi kuma yana cikin sahihun muslim da waɗansu daga cikin littattafai na sunna wanda a karatu wanda ya gabata mun kwana akan tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik a nan mawa kwana za mu tashi da kan wa kana yaquluhu fil fardi wan nafli haka ne ko jakadan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance na yin wannan du'a'ul istiftahi ta hadithin Ali ibn Abi Talib wajjahatu wajhi lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal mushrikin ilah wato ya kasance yana yin ta a sallah ta farilla da kuma sallah ta nafila to babu laifi a waɗansu lokuta a sallah ta farilla ka ja ta da kyau du'a'ul istiftahi ka doki wannan hadisin na Ali ibn Abi Talib wanda zamu ga tafi hadisin Abu Huraira tsawo tafi hadisin Abu Sa'id al-Khudri tsawo babu laifi ka jata da kyau kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ahyanan yaqulu ha fil fard a waɗansu lokutan yana faɗarta a sallah ta farilla to sai muga cewa ko kuma idan har waɗansu za su yi tunanin cewa ka yi rafkanuwa ne a sallar magariba ka ja ka ja wani ce to ka rafkana ka yi tunanin azur ce ko la'asar ya maka tasbi to sai ka yi ta azur din ko la'asar mun gane da kyau wannafli kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin ta a sallar nafila wato wannan za ta iya dukan kowane bangare guda biyu ba a rawaito ba اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ما yake alaihi salatu wassalam yana yin ta a cikin sallah ta nafila to amma ita wannan wani lokacin manzo Allah a salatul layli yana yin ta wani lokacin kuma a sallah ta farilla ma yana yin ta sannan kuma mithluhu wato kwatamkacin wannan hadisi na Ali ibn Abi Talib wajjahatu wajhi lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين wato ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana yin wannan addu'a ya duna qaulihi Allahumma anta rabbi wa ana abduka wato amma banda fadar shi a cikin hadisin Ali ibn Abi Talib da ya ce Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik to baya cewa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi hal zuwa karshen ta iya bakin ne yake daya Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik sai ya ce Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik iya ne yake tsayawa mun gane da kyau wato ya tabbata shi ma waɗansu lokuta ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana yin iktisari akan Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik idan ka ko daga farko kenan mun gane da eh sai ya tsaya bakin nan ba ba tare da cewa ya ce ba anta anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi fa atarabtu bi dhanbi fa ghfir li dhunubi jami'an har ya zuwa karshe na'am Allahumma antal malik ya Allah antal maliku kai ne mamallakin mamallaka ga baki ɗinsu kai ne mamallakin komai da kowa la ilaha illa anta ba wani abun bautawa bisa ga cancanta a sama ko a ƙasa cikin mutane ko aljannu ko mala'ikai ko sauran ƙwarirrika ko sauran halittu illa anta sai kai kadai kai kadai ne ka cancanci bauta daga wajen bayinka saboda ba wanda yake cancantar bauta daga wajen bayi face dai wanda ya zamanto yana daga cikin sifarsa alkhaliqu afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkaruna gane da kyau subhanaka wa bihamdik sarki ya tabbata a gare ka ya ubangiji wa bihamdika sannan kuma ina cuɗanya wannan tasbihi naka da tsarkake ka da yabanka ina cuɗanya wannan tasbihi naka da yabanka wato ina cewa subhanallahi wa bihamdihi na'am mithluhu aidan ila qawlihi wa ana awwalul muslimin sannan kuma kwatamkacin wannan ya tabbata hallo dai zuwa fadar shi da yace wa ana awwalul muslimin wato ita kuma babu allahumma antal maliku la ilaha illa anta sai ziyadar da zai yi kuma anan babu ita a wancan ita kuma shine zaka ce wajjahatu wajhi lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wama ana minal mushrikin inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin sai kuma ka karanta wannan wanda wannan ya tabbata cikin hadisin Jabir dan Abdullahi wanda al-Imam nasai Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya kawo hadisin a cikin littafinsa a sunan kamar yadda yake wato ta hanyar jabir ɗan abdullahi kenan wa yazidu wato yana yin ƙari bayan ya zo wa ana awwalul muslimin sai ya ƙara wannan addu'ar Allahumma hadini li ahsanil akhlaq ya Allah ka shiryar da ni li ahsanil akhlaqi ga mafi kyawun halaye tadodi ka shiryar da ni mafi kyawun tadodi dukkan halaye waɗanda suke abin yabo hali na gaskiya hali na lumana hali na zaman lafiya hali na wato mutunci da girmamawa da sauransu Allah ka sa ina cikin waɗanda suke da kwai halaye masu kyawu wanda duk wanda zai yi mu'amala da su zai yabi wannan halayen nasu wa ahsanil akhlaq wa ahsanil a'mal sannan kuma ya Allah ka shiryar da ni ga mafi kyawun ayyuka ayyukan da zan dinga aikatawa su zamanto ayyuka ne masu kyawu wanda sun dace da karantarwarka sun dace da addini na musulunci ayyukan da zan dinga aikatawa ayyuka ne wanda za su dinga haɓaka min wato mizani na na hasanat su dinga rage min mizani na na sayyi'at wannan huma aiki ba to kamar yadda malamai suke cewa wato ma'aiki alaihi salatu wassalam yana irin waɗannan addu'o'in litastanna bihi ummatu saboda al'umma shi su yi koyi da shi su yi koyi da shi wajen wannan addu'a din saboda shi Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi lasisin ya gafarta mai laifinsa ko liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar da kuma hadisin al-Mughira ibn Shu'ba da hadisin Ubayd ibn Umair da hadisin Nana Aisha radiyallahu anha hadisin al-Mughira ibn Shu'ba yana cikin Bukhari da Muslim mugira ce kanin nabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙu minan laili hatta tawarrama qadamahu faqila ya rasulullahi ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala afala akunu abdan shakura wato mugira ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin qiyamul laili da dare har dai kafafuwan shi su kunkumbura su yi ruwa ce ya ma'aikin Allah me yasa kake walatar da kanka Allah ta'ala ya gafarta maka laifinka wanda ya gabata da wanda ya jikirta ba Allah ce ba zan zama toba bawa mai godiya ga Allah ai tuwon girma miya shi nama tunda da har an gafarta mun kusakurai na to ai ya kamata ni kuma in ƙara godiya akan fifita ni da aka yi da sauran mutane ga hadisin Abba wanda yana cikin littafin sahihi na Ibn Hibban wanda da ba da da, da Ubayd ibn Umair sun shiga wajen Nana Aisha radiyallahu anha sai a lokacin da Aisha take cewa Ubayd ibn Umair qad ana laka an tazurana ce malam Ubayd ibn Umair ya kamata a ce kana ziyartar mu sai ce ya umma aqulu kama qala al-awwal zuri hibban tazdad hubban ce mata mama ai zan fada muku da yanda dai mutan farko suka fada ka dinga ziyara da fashi to wannan zai sa ka ƙara soyayya a wajen waɗanda kake kai musu ziyara amma in za ka dinga zuwa kullum kullum kullum isan su kake shi ne sa wani lokaci nake ɗaya kafa ina so in zo ma amma saboda kiyayewa kada yawan zauwa ta sa ku ƙosa da ni da ce da una min rabbanati kuma zai abar wannan magana a shiga wata to a lokacin sai ubayd ibn umair wato ya ce wana na aisha radiyallahu ana akhbirina bi adabi shay'in ra'aytihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ki ba mu labari ga mafi mamakin abin da ke gani ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shikenan sai na aisha radiyallahu anha ta bashi labari ta ce wata rana ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce da ya aisha zarini ata'abbadu laylata li rabbi yau aisha ina so ɗaranki ne amma ki ban dama in yi bauta ga Allah saboda ina so in yi bauta ga Allah yau daren duka nashi sai na aisha ta ce ya rasulullah wallahi inni la uhibbu qurbaka wa uhibbu ma yasruka ce wallahi ina so in ganga kusa da ni ina so in ganni kusa da kai kuma ina son dan abin da kake so tunda ka ce zaka yi kiyamul lail babu laifi amma dai ka san cewa ina so a ce kana kusa da ni ina kusa da kai amma tunda kuma abinda kake so ne yau ka gana da Allah tsawon dare babu laifi na baka sai manzo Allah ya alwala bayan ya alwala sun maqamu yusalli fa baka hatta balla lihiyatuhu a lihiyatuhu hatta balla lihiyatuhu wato manzo Allah sallama ya fara kuka ya fara kuka har sai da ya jika geman shi da hawaye summa baka hatta balla hijrahu sai kuma ya ci gaba da kuka har ya jika wato gwiwoyinsa a cinyarsa sannan kuma ya ci gaba da ƙasa har hawayen shi ya zuba wato a ƙas shikenan bilal ya zo sanar da shi lokacin sallah faja bilal bi udhinu bi salah fa qala ya rasulullah lima tabki wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam afala aqulu abdan shakuran laqad unzilat alayya al-laylata ayatun waylun liman qara'aha ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب wato hadith yana cikin sayyibun hibban daga abba wato ya shiga wajen na da aisha da shi da ubaid ibn umair wato mazala anan shi ma bilalu ya tabbatar mai da cewa kada gafara Allahu lahu ma taqaddama ya zame ma ta'akhkhar bayan sa kuma akwai wadansu hadisan wanda suke magana akan cewa Allah ta'ala ya gafarta wa ma'aiki to yana yin wannan addu'a ne saboda al'ummarsa ta yi koyi da shi kamar yadda Allah ta'ala ce wastaghfir li dhanbika wal mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum mun gane da kyau la yahdi li ahsaniha ba wanda yake shirya suwa ga mafi kyawun halaye ga mafi kyawun ayyuka illa anta sai kai kadai waƙini sayi al'akhlaƙ ya Allah ka kare ni daga munanan halaye wal'amali da kuma munanan ayyuka wanda za su janyo min taɓewa da hasara a wajenka layaƙi sayi aha ba wanda yake karewa bawa daga munanan halaye daga munanan ayyuka illa an ta sai kai kaɗai mun gane da kyau idan ka ga bawa a cikin hali wanda yake mai muni yana da kwai halaye masu muni shine ƙarya shine cin amana shine rashin mutunci shine giba shine annaimanci shine kaza akhlaq waɗanda suke munana sun tattaru a wajensa to kai ka gode wa Allah subhanahu ta'ala da waɗannan akhlaq din Allah ya raba ka da su saboda ba wai dabarar ka bace ta sa kai waɗannan akhlaq din masu muni babu su a tattare da kai dafawar Allah ce yasa waɗannan akhlaq din babu su a tattare da kai mun gane da kyau kuma waɗannan addu'o'in za mu ga cewa dukkaninsu bawa idan ya lazumce su yana ta yi Allah tabaraka wa ta'ala zai ta wanke mai zuciyarsa ayyukan waɗanda suke masu muni zai dinga ganin wahalarsu ayyukan da suke masu kyawo ne na alkhairi ne kuma zai dinga ganin saukinsu saboda dama Allah tabaraka wa ta'ala yana sanya gwiwar bawa ta zamanto mai kwari ba idan bawan nagari ne ta zamanto mai kwari lokacin da zai aikata ayyuka na alkhairi amma wajen aiki na shari sai ya zama to gwiwarsa ta mutu baya iya tashi shi yasa Allah ta'ala lokacin da yana magana akan waɗanda suke munafikai ne wanda musu fita yakin tabuka bai ce walau aradul khuruja la a'addu lahu uddatan walakin kariha Allahu bi'athahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin Allah ta'ala ne bai so su zabu da su fita tare da ku ba shi yasa ya kashe musu gwiwa wato wajen aiki na alkhairi mutumin banza sai ga cewa gwiwarsa a kashe take amma wajen aiki na sharri shi kuma shi yake kada karaurawa ma inda za a ce za a fito karfe hudu da rabi na dare kafin a yi sallah asuba shi za ka fara gani a wajen lalata amma wajen alkhairi ko karfe bakwai aka ce za a fito bayan asuba to ba za a gan shi da farko ba saboda nan ba gurin su bane mun gane to shine idan Allah subhanahu wa ta'ala ya nufin alkhairi ga bawa sai ya shiryar da shi ga ahsanul akhlaq da kuma ahsanul a'mal don kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya nufin tabar da bawansa sai ya shiryar da shi ga ga aswa'ul akhlaq da kuma aswa'ul a'mal mun gane da kyau halaye mafi muni da kuma ayyuka mafi muni wannan hadisi Jabir bin Abdullah ya fitar da shi wato hadisin Jabir bin Abdullah ne yana cikin sunan na al-Imam an-Nasa'i na'am sai kuma addu'a ta gaba wanda ita ma ta tabbata shine subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk subhanaka allahumma sarki ya tabbata a gare ka ya Allah wato subhanaka wato sarki ya tabbata a gare ka mana usabbihuka tasbihan kana ina tsarkake ka daga dukkan tawaya tsarkakewa Allahumma ya Allah wa bihamdik sannan kuma ina yin yabo ne da yabanka wa ahmadu bihamdika ina yin yabo ne da yabanka duk lokacin da yabo zai tashi daga bakina to yabanka ne mun gane da kyau ko kuma subhanaka Allahumma wa bihamdik subhanaka Allahumma wa ulabbisu hadha tasbih bihamdik wato ina cudanya wannan tasbihi da yabanka ina cewa subhanallahi wa bihamdihi mun gane da kyau saboda za mu ga cewa faɗar subhanallah wa bihamdihi wannan kamar yadda hadisai suka tabbatar hadisin Abu Huraira wanda al-Imam bukhari da al-Imam Muslim sun haɗu wajen fitar da shi duk wanda ya faɗe ta so ɗari a yini to za a kankare mai zurbansa mazala ya ce walau kanat mithla zabadil bahari wato adadin su ko da ya kai kwata muka cin kunfar teku to za a gafarta mai na mazala ce man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marratin hina yusbi wa hina yumsi لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه حديث أبو هريرة وأن شيكما إمام مسلم يا يفتد شي قال أتي فدر سبحان الله وبحمده سو دليل سافي سو دليل يما ranar tashin aljama ba wanda zai zo da kwata makacin abin da wannan mutumin ya zo da shi sai mutumin da shi ma ya faɗi da abin da ya faɗa ko ya yi ƙari a kai saboda girman su kenan wa tabaraka smuk sannan kuma sunanka alkhairansa sun yawaita ta kathara khairuhu wato sunanka alkhairansa sun yawaita saboda Allah tabaraka wa ta'ala lahu asma kamar yadda ya tabbatar wa kansa ko walillahi alasmaul husna fad'uhu biha Allah tabaraka wa ta'ala yana da kai sunaye mafiya kyawu ku roke su da su sannan kuma ku roke shi da su sannan kuma ya tabbata cikin hadisin Abu Hurairah wanda al'imamun bukhari da al'imamun musulmi suka fitar da shi ana abi hurairata radiyallahu anhu riwayatan inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'i nasman mi'a illa wahida man ahsaha dakhala aljanna zana sulma ce Allah ta'ala yana da kai sunaye 101 duk wanda ya kiyaye waɗannan sunaye 101 zai shiga aljanna za mu ga cewa kowane suna daga cikin sunaye na Allah a ƙarƙashinsa akwai wata hikima daga cikin hikimomi akwai wata farala daga cikin faraloli in ka ɗauka attawab lokacin da bawa yake neman Allah ta'ala ya gafarta mishi Allahumma tub alayya warhamni waghfir li sai ka ce innaka antat tawwabur rahim mun gane kyau kaga zaka rufe da attawab saboda ka san cewa shine attawab wanda yake yawan amsar tuba na bayinsa to ka ce tub alayya lokacin da kace Allahumma rzuqni sai ka ce innaka antar razzaq mun gane saboda kai ne ar-razzaq Allahumma arhamni innaka antar rahim saboda kai ne ar-rahim wato zamu ga cewa kowata addu'a in zaka yi to za ga akwai mutabakata da wani suna daga cikin sunaye na Allah mun gane da kyau yarhamni ighfirli innaka antal ghafurur rahim gashi nan da sauransu za ka yi ta gani in kana karanta to sai zamanto a nan tabaraka su muka wato sunayenka alkhairansu sun yawaita wata'ala jadduk sannan kuma jadduka wato wadatarka gan da kyau wadatarka ta ɗaukaka ta mamaye ko'ina da ko'ina ba wanda zai ce baya cin gajiyar wadatarka ba wanda zai ce shi ya wadatu da abin da yake wajenka an gane wa'anda hu ta'ala jaddu rabbina matakhadha sahibatan wala wala wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu wato wadatarka ta ɗaukaka ta mamaye ko'ina da ko'ina ba wanda zai ce ya wadatu da abin da yake wajenka ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid ha antum هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء من قال ده جو shine ana yace wa ta'ala jadduk wala ilaha ghairuk sannan kuma ba wani abun bauta ba saka cancanta wani ka ba wani wanda ya cancanci ibada yan banda kai kadai wannan hadisi al-imam Abu Dawuda ya fitar da shi kamar yadda yake ta hanyar Abu Sa'id al-Khudri babu marra al-istiftaha bi subhanaka allahumma wa bihamdik wato baban da yake bayani dangane da mutumin da ya ga zai bude sallah da subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka فقال صلى الله عليه وسلم مايكي صلى الله عليه وسلم يا فدا yace inna ahabbal kalam ila Allah hakika mafi soyuwar zance zuwa ga Allah ta'ala zancen da Allah tabaraka wa ta'ala yafi so yafi kauna shine an yaqula al-abdu bawa yace subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk gane ce wannan shi kuma hadisin ibnu manda ya fitar da shi cikin littafinsa a tauhid sai kuma addu'a ta shida mithluhu kwatamkacin wannan addu'a ta subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk zamu ga cewa wannan hadisi na subhanaka allahumma wa bihamdik akwai shi cikin sayo muslim ta hanyar abda ya jiyo daga umar dan khattab sai dai kamar yadda malamai sun soki wannan riwaya ɗin ta hanyar cewa abda bai ji hadithi daga umar ɗan khattab ba amma dai akwai shi cikin sahihu muslim hadithin abda yana umar ɗan khattab ya kasance yana yin istiftahi da wannan subhanaka allahumma wa bihamdik tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk mun gane da kyau to kuma kwata muka cin wannan hadithi wanda abda ya jiyo daga umar ɗan khattab da kuma hadisin abu sa'id al-khudri kwatamkacinsa lo za ka iya yin kwatamkacinsa amma kuma shi akwai ziyada bayan kaya wannan shi ma kuma yana cikin sunanu abi dawud hadisin abu sa'id al-khudri shine ka ce subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk sai ka ce allahu akbar sau uku la ilaha illallah sau shine la ilaha illallah salasan allahu akbar kabira salasan zaka faɗi kowanne sau uku wannan shi yana yanayin yin haka ne a cikin iyamulaili a sallar dare ne manzo Allah yake yin haka ba wai a sallah ta farilla ba a sallah ta farilla iya za ka yi iktifa'i zuwa bakin wala ilaha ghairuk sai kuma ka shiga karatu a'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim min hamzi wa nafthi wa nafsi bismillahir rahmanir rahim sai kuma ka fara karatu fatiha zuwa ƙarshe ka shiga karatun sura mun gane mun gane da kyau wato yawwa da dare ne yake kara yawwa a nafila in zai fara sallar nafila da dare ba to a ita ne yake fara sai ya bude da hailala bayan ya gama wannan subhanaka allahumma sai ya hailala guda ku la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sai ya ce allahu akbar kabira ita ma sau uku shikenan kuma sai ya yi isti'aza ya yi basmala sai ya fara karatu sallah a dare kenan amma da a sallah ta farilla baya wannan baya ziyada din nan mun gane da kyau na'am sai kuma addu'a ta ta bakwai shine Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila to Allahu akbar kabira Allah tabaaraka wa ta'ala shine mafi girma ba wani mai girma kaman girma Allah kabiran sannan kuma Allah tabaaraka wa ta'ala ina girmama Allah girmamawa walhamdulillahi kathira sannan kuma yabo ya tabbata ga Allah yabo wanda yake mai yawa wa subhanallahi bukuratan wa asila tsarki ya tabbata ga Allah safiya da yamma wato wannan shi ma za ka iya buɗewa sallah da ita ka yi du'a ulistahi da ita kamar yadda hadithin abdullahi dan umar wanda al'imawa muslim ya fitar da shi wanda Allah sallallahu alaihi wasallama ya istaftaha bihi rajulun min sahaba abdullahi dan umar ya ce wani mutum daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wata rana ya zo shi ya bude sallah da wannan zikiri Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila fa qala sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sahabbai ajibtu laha nayi mamaki game da wannan azkar da wannan bawan Allah ya buɗe sallah da su ce dan futihati laha abwaabus samai an buɗe wannan kalmomi da wannan bawa ya faɗa an buɗe musu kohohin sama gabaki da su tafi wajen Allah subhanahu wataala Abdullahi dan Umar yace baina nan sallima annabi sallallahu alaihi wasallama id qala rajulun min alqawm Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال من القائل كلمة كذا وكذا فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله فقال أعجبت لها فتحت لها أبواب السماء فقال النبي فقال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا عبد الله بن عمر yace tunda naji ma'aiki alayhi salatu wassalam ya faɗi roman su cewa an buɗe musu ƙohohin sama gabaki ɗaya su shiga wajen Allah ta'ala ce tun daga wannan rana ban taɓa barin su a sallah in na zo zan yi sallah da su nake yin du'a wani sifta saboda mahimmancinsu da kuma girmansu mun gane yana cikin sayo musulmi na'am sai kuma ta gaba alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi alhamdulillahi yabo ya tabbata ga sarki Allah hamdan kathiran yabo wanda yake mai yawa tayyiban daddada mubarakan fihi wanda aka sanya albarka a cikinsa wannan shi ma ana yin du'a ul istifta da shi bayan ka ya ce Allahu akbar ka ce alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kada iya bakin nan wannan istaftaha bihi rajulun akhar wani mutum daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya bude sallah da shi faƙala sallallahu alaihi wa sallama sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce da ƙadar ra'ayutu suna ashirar malakan ya fita diruna ha ayyuhum ya rufawa ya ce wallahi haƙiƙa na ga mala'ikai goma sha biyu suna rigaggeniya wajen ɗaukan wannan kalma daga cikinsu kowa fama yake a ce shi zai tafi da ita wajen Allah saboda in yaje zai ƙara wani matsayi a wajen Allah wannan hadisi yana cikin sayo musulmi hadisin anas ɗan malik ne anas ɗan malik ya ce anna rajulan دخل الصف وقد حفظه النفس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال من المتكلم بالكلمات فأرم القوم فقال أيكم المتكلم بها فإنه لم يقل بأسا فقال يا رسول الله جئت وقد حفظني النفس فقلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعوها manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Anas dan Malik yace wani mutum ya zo shi manzo Allah yana sallah sai ya shiga cikin sahu to bayan ya shiga sahu sahun ayi tacurundo ne an yi matsatsi sai ya zama to an matse shi da kyau ya zama hallin fashin shi yana sama yana kasa sai ce alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi shikenan sai sai manzo Allah ji to ba manzo Allah ya gama sallah sai wai yake ce musu wane ne naji dazo yana faɗin waɗansu kalmomi kowa ya shiru ya kyale saboda tunaninsu abu ne mai laifi akai manzo Allah ce wane ne na ja faɗi wata magana bai laifi ba sai ya ce wallahi rasulullahi ni ne na zo ni limfashi na ya zo sama shine na faɗi wannan addu'a manzo Allah ce to na ga mala'ikai goma sha biyu suna rigeggeniya wane daga cikinsu zai ɗauke ta ya tafi da ita wajen iladil arshi wa zai je wajen Allah subhanahu wa ta'ala ban gane da kyau to a cikin ina ga cikin musnad na Imam Ahmad madala ce fa ma darau kayfa yaktubuna ha hatta qala lahum rabbuhum uktubuha kama qala abdi wato saboda kimarta da darajarta kowa daga ciki fama yake ya zai rubuta ta ya zai rubuta ta sai Allah ce ku rubuta ta yanda ba wallahi ya faɗa mun gane da kyau to ita ma wannan tana da muhimmanci kaga wannan ba ta da wahala idan ka ɗauki can na farko farko za ga su ne wanda za ka ɗan kusan wuni guda a kansu amma dai duka na yanzu dai Allahu akbar kabira walhamdulillah kathira walhamdulillah wa subhanallah bukratan wa asila kaga wannan zamu ga cewa ba ta da yawa Allahu akbar kabira walhamdulillah kathira wa subhanallah bukratan wa asila la Allah in ka kawo jiki da ganin ka magarba za ka iya haddace ta ko kuwa ko alhamdulillah hamdan katsiran tsayiban baraka fi to kaga yana gade ko abinci kace dai aka ce alhamdulillah hamdan katsiran tsayiban baraka fi ne zaka kara kuma lokacin ma za ka ji wani ma yana karawa akan haka nan alhamdulillah hamdan katsiran tsayiban baraka fi to kaga wannan za ka buɗe sallah da ita kuma ba tare da ka takura ba shi yasa yana daga cikin wato alwa kai zama to kana da kai attanawu a wannan sallah in kayi waccar mai tsawo din to a wacce sai kai wacce gajiyar a wacce kai wacce tsakatsakiya nan ba don kuma saboda kai ihaba ka haddace waɗannan sunnonin na ma'aiki sallama tunda yayi wacce yayi wacce yayi wacce kowace kullun sunnatu kowace idan kai ta kai aiki da sunna ta ma'aiki sallama to sai ka hada su wannan kai ta a wacce salal wacce a wacce salal sai zaman to baka ma yi aure baka ga cewa ka haddace su lokacin zaka sa su gaba ka ce zaka haddace su wata zaka ga tana shiga wata wata za a ga tana shiga wata a bayan ka rike ɗaya da kyau ya ce za ka dinga yanta a sallar asuba kullum in ka fito asuba ya ta za ka rakai kullum in ka fito sallar asuba ya ta za ka rakai in kai wata guda kana yi ba wai zancen ta baka ci wata ka rike ta ita kuma ka ce kullum in ka fito a zura ita za ka rakai kullum a zura ita za ka rakai in kai wata guda kana yi ita ma ta zamanto jini da tsoka ta zama jinin jikinka haka in ka ɗauki ɗaya ka ce za ka dinga yanta la'asar duk la'asar ita za ka rakai kai wata guda kana yi za ga cewa ita ma ta zama to 'yar gida haka in ka ɗauki wata a magariba za ka dinga yanta duk magariba haka ɗaya dai isha za ga cewa a wata guda ka haddace guda biyar kuma hadda ba wai hadda ba irin ta gamji gariji kina yi hadda ta dutse wanda kowace in aka ce ka kawo ta za ka iya kawo ta ba tare da kayi kongo ba kan baya a ciki ba mun gane da kyau wani za ga cewa ya shekara guda shekara biyu uku hudu biyar duka yana karatu amma za ga du'a wuri sulta in ka ce kawo maka biyu uku za ga yana ta kiɗimewa yana rikicewa saboda la'alla bai yi wa kanshi wannan nizami din ba amma inda mutum yi nizami tsari a waccan sallar yi waccar a waccar yi wannan sai ga cewa bai ma yi aune ba ya haddace su kuma hadda mai kyau ya musu mun gane to sai kuma addu'a ta gaba Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyimu samawati wal ardi wa man fihinna ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن wato wannan shi kuma hadisin Abdullahi dan Abbas ne wanda yana cikin sahih Bukhari da Muslim amma akwai kalima cikin da al-Imam Bukhari ne ya kadaita da su babu su cikin sahih Muslim dan kuma yayi musu duka ya kawo su gabaki da sai ce al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Abu Awana wa Abu Dawud wa Ibn Nasr wa Darimi wato saboda kusan kaso mafi tsoka cikin alfazu na wannan hadisi din muttafaq ne amma akwai guraren da bukhari kadai kadai ta darwaito su zin karauka wa man fihinna wa man fihinna duka bukhari ne kadai ta darwaito su allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ard wa lil bukhari fi riwayatin wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyimu samawati wal ard wa lil bukhari fi riwayatin wa man fihinna wa lakal hamdu laka mulku samawati wal ard wa man fihinna to ga sunan dai can kuma wajen wannabiyuna haqqun wa muhammadu na haƙun wannan shi ma ba mutafakun alaihi ba ne mun gane da kyau na'am allahumma lakal hamd ya allah yabo gare ka yake wato kai ne ka cancanci yabo cancanta wanda take ta al-istihqaq cancanta wanda take ka cancanci dukkan yabo lahul hamdu fil ula wal akhirati anta nuru samawati wal ard ya Allah kai ne wanda kake haskaka sammai da kasai wato kai ne kake haskaka sammai da kasai wa man fihinna da kuma dukkan waɗanda suke cikin sammai da kasai din gane kyau Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah walakal hamd ya Allah yabo gare ka yake anta qayyimus samawati wal ard ya Allah kai ne qayyimu samawati wal ard kai ne ka tokare sammai da kasai da kulawarka da kariyarka ta hanyar busu ruguje ba da a ce zaka cire kulawarka da kariyarka daga sammai da kasai to da ba maganar ake ba da dai ja kowa ya halaka afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi shuraka Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wato al-qayyum shine wanda ya tabbata ya tsaya ya tokare sammai da kasai da kariye shi ba kuma wanda in ya cire hannunsa daga cikin tafiyar sammai da kasai za su lalace in ba Allah subhanahu wataala ba mun gane da kyau wa man fihinna kuma kai ne ka tokare waɗanda suke cikin su da kariyarka da kulawarka walakal hamd ya Allah yabo gare ka yake anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna to amma can muttafaqun alai akwai anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna kun gane da kyau Allah kai ne ubangijin sammai da kasai da abin da yake cikin su walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna yabo gare ka yake kai ne mamallakin sammai bakwai da kasai bakwai da abin da yake cikin su walakal hamd yabo gare ka yake antal haqu ya Allah kai ne gaskiya wa wa'aduka haqqun sannan kuma alƙawalinka gaskiya ne idan kai alƙawali baka sabawa wa'adallahi la yukhlifu Allahu wa'dahu walakin aktharan nas la ya'lamun rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawon da ƙiyamati in na kalata khuliful mi'at mun gane wato alƙawalinka gaskiya ne duk wanda ya saba maka na za ka azabtar da shi to lalle gaskiya ne idan ya mutu yana saba maka za ka azabtar da shi sai dai in kama ya rangumi amma alƙawali na cewa dukkan wanda ka yi mai alƙawali wanda ya mutu baya haɗa bautar wani da kai za ka shigar da shi aljanna wannan hakan man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna hadisin wato abdullahi dan mas'ud da kuma hadisin jabir dan abdullahi manzala sallama ya ce man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nara wa qultu ana man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-janna wato yana cikin sahih bukhari da muslim hadisin jabir ko atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala assalamu alaikum mujibatani faqala man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-janna wa man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nara wannan yana cikin sahih muslim hadisin jabir ne wancan kuma hadisin Abdullahi dan Mas'ud ne wanda shi kuma muttafaqun alaihi ne qaulun nabi alaihi salatu wasallam man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar wa qaulu Abdullahi bin Mas'ud man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-janna na'am wa qauluka haqqun kuma ya Allah fadarka gaskiya ce duk abin da ka fada gaskiya ne ba tumasance a ciki kamar da Allah ta'ala ce innahu laqaulun faslun wama huwa bil hazli wato alqur'ani magana ce wanda take tarabewa magana ce wanda take dalla-dalla raba gardama wa ma huwa bil hazli ba tumasanci a cikin alkur'ani duk abin da yake cikin alkur'ani ba wato wasa a cikin sa gaskiya ne wa liqa'uka haqqun sannan kuma haduwa da kai gaskiya ne lalle za a hadu da kai a gobe kiyama saboda ka yi wa kowa sakamakon da ya dace da shi wal jannatu haqqun sannan kuma aljanna gaskiya ce ka tanade ta saboda ka ni'imtar da bayinka waɗanda suke nagari a cikinta wato gida ne wanda Allah ta'ala ya tanade shi saboda ya ni'imtar da bayinsa waɗanda suka mai biyayya a wannan gida Allah ta'ala ya shigar da mu ciki wannaru haqqun kuma wuta gaskiya ce ita ma ka tanade ta saboda ka babbaka bayinka waɗanda suka fantare maka a wannan gida na duniya to za mu ga cewa annar da aljanna wato wannan malamai sun ɗan yi nisa'i kan cewa shin aljanna akwai ta yanzu ko babu ita shin wuta akwai ta yanzu ko babu ita mun gane da kyau waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa aljannar da insha Allah za mu shiga babu ita a yanzu a gaba za a yi ta wutar da za a shigar da kafirai a babbaka su a yanzu babu ita a gaba za a yi ta mun gane da kyau saboda sun kafa hujja da waɗansu daga cikin ayoyi na alkur'ani irin su kullu man alaiha fani wala tad'u ma allahi ilahan akhar la ilaha illa huwa kullu shay'in halikun illa wajahu lahu al-hukm wa la turja'u gane da kyau sannan kuma wato aljannar da annabi adam alaihi salatu wassalam ya fito daga cikinta ba ita bace wanda mu za mu shiga saboda ƙa'ida shi ne Allah ta'ala ya ce dukkan wanda ya shige ta baya fita to amma kuma annaba adam ya fito kenan ba ita bace wanda za a shiga to waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a ko alama ba haka ba ne aljannar da za a shiga ita ce wanda annabi adam ɗin ya fito saboda hadithin hudaifa da abu hurairu wanda yana cikin sayo muslim lokacin da muka je za mu je mu ce a ba nas taftih lana aljanna zai ce wa hal akhrajakum minha illa khadiyatu abikum sai kuma na biyu cewa kullu shay'in halikun illa wajhahu lahu al-hukmu ai akwai al-istithnaat wato aljanna da wuta suna na Allah ta'ala ya tanda su kamar yadda shi Allah ta'ala din ya faɗa fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafir uiddat wannan fi'li ne ma sannan kuma wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin kaga cewa wannan fi'li madi ne labari ake barawa da ja an tanade su shi yasa ibnu al-qayyim Allah ta'ala ji kansa da rahama yana da littafi mai kyau a wannan bangaren wanda ya tattauna akan bangarorin guda biyu ya saka mai suna akan hadil arwah ila biladil afrah littafi na wanda yana da kwai daɗin larabci ba shi da gausi sosai sannan kuma in kana karantawa za ka yi ta wato haɗuwa da ayoyi da kuma hadisai wanda suke karfafa kowane bangare to amma daga ƙarshe sai magana akan cewa lalle ra'ayin waɗanda suka tafa kan cewa aljanna tana nan haka wuta tana nan wannan shine ra'ayi wanda yake na gaskiya shine ra'ayin da yafi kusa da dalilai kamar yadda in ka koma za ka samu a can mun gane wasa'atu haqqun sannan kuma alqiyama gaskiya ce babu kokonto a cikin ta wanda biyuna haqqun aka annabawa na Allah gaskiya ne cewa Allah tabaraka wa ta'ala ne ya turo su zuwa ga bayin shi domin su kira bayin zuwa ga kadaita Allah ta'ala da bauta shi kuma Allah ta'ala zai shigar da dukkan wanda ya kadaita shi da bauta gidan aljanna domin su yi watsi da shirka da mushrikai dukkan wanda ya haka zai samu sakamako mai kyau a wajen Allah amma idan ya zamanto sun juya hannun agogo ba su kadaita Allah ta'ala da bauta ba sai ya zamanto kuma sun yi mu'amala sun kawanci waɗanda suke mushrike ne da kuma shirka sai ya zama to Allah ta'ala ya shigar da su gidan jahannam na'am wa muhammadun haqqun sannan kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne allahumma laka aslamtu ya Allah gare ka na meka wuya wa alayka tawakkaltu da kai na dogara wa bika amantu nayi imani da kadaitakarka wa ilayka anabtu zuwa gare ka ne nake komawa a cikin dukkanin al'amurrana wa bika khasamtu saboda dalilin abin da ka bani na dalilai na alkur'ani da sunna ne nake rinjayar abokin husumata wa ilaika hakamtu sannan kuma a kowane lokaci zuwa gare ka nake daga karana lokacin da wani ya zo wajena za mu tattauna iya abin da ka bani na dalilai alkur'ani da sunna iya waɗannan su nake ɗauka a matsayin su ne alƙalai wanda za su rabe mun garrama tsakankana da abokin tattaunawa ta in shi ya zo min da dalilin da yake cikin alkur'ani ko sunna zan amsa saboda kai ne kai yake hukunci ba shi wannan mutum ba da yake hukunci an rabbuna wa ilaikal masir ya Allah kai ne ubangijinmu sannan kuma makoma zuwa gare ka take faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu ya Allah ka gafarta min dukkan abin da na gabatar na laifi wa ma akhartu da kuma abin da na jinkirta na ba'a bin aikata akan lokaci ba wa ma asrartu da abin da na aikata a boye na laifi wa ma a'lantu da kuma abin da na aikata a bayyane na laifi wa ma anta a'lamu bihi minni da ma abin da kai kafi ni sanin shi Allah ka gafarta mun laifin da na aikata shi wanda ni na mamanta da shi kafi ni sanin shi wato dama bawa aidan abin da zai aikata Allah ta'ala fi shi sanin shi to wannan shine na daga cikin ta'amim ba da takhassis wato bayan ya ce ka gafarta mun laifi na wanda na aikata a bayyane da na ɓoye da na kaza da na kaza sai ce kuma da ma wanda kafi da sanin shi duka ya dama fi shi sanin su antal muqaddimu wa antal muakhir ya Allah kai ne kake gabatar da wanda ya so ka ganshi a gaba duk wanda Allah ta'ala ya so ya ganshi a gaba shine yake gabatar da shi wa antal muakhiru kuma kai ne kake dakilar da bawa wanda ka so ya zama gidan baya to za ka maido shi gidan baya ko da gidansu gida ne na kima da daraja to amma saboda haka ka so ya kasance man ba'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu anta ilahi ya Allah kai ne abun bautawa ta la ilaha illa anta ba abun bauta bisa ga ga cancanta sai kai kadai wala haula wala quwwata illa bik wala haula babu juyawa daga saban Allah face sai da kariya ta Allah wala kuwata sannan kuma babu ƙarfi akan yi wa Allah ta'ala da'a da biyayya illa bika face sai da gamnakatar ɗinka sai ka gamna sai ka yi wa bawa gamnakatar to wannan wa kana yaquluhu fi salatil layli kal anwa'il atiya amma yake sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗar wannan addu'a Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fihinna hal yanzu a ƙarshe maza Allah ya kasance yana yin ta a cikin sallar dare ne kal anwa'il atiya kamar yadda kuma waɗannan nau'in nau'in da za su zo su na gaba wannan yana yin su ne fi salatin layl ah to ai ya zo ƙarshe ma bari mu karasa na'am Allahumma rabba jibra'ila wa mika'ila wa israfil فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وتمائكي صلى الله عليه وسلم وانا كمان دا أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف يضو وجم مال مسنا أنا عائشة رضي الله عنها يتمت بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل da wani abu da wata addu'a ce ma'aiki sallama ya kasance yana budewa sallar dare ana aisha ta ce ya kasance yana budewa sallar dare da wannan addu'a ne yana cikin sahih muslim Allahumma rabba jibril ya Allah rabba jibrila ubangijin mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam wa mika'ila da mala'ika mika'ilu wa israfila da kuma mala'ika israfil wasu za mu ga cewa waɗannan mala'ikai guda uku sunansu ya tabbata a wannan wuri mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalamu shi ne al'aminu na Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne yake saukowa da wahayi daga Allah zuwa ga annabawan shi mun gane da kyau shi ne wannan ɓangaren shi ne aikinsa dawwa da wahayi duk wani annabi cikin annabawa na Allah idan Allah ta'ala zai turo mai mala'ika to mala'ikan da yake turo mai yana turo mai mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam sai dai kuma lokaci zuwa lokaci akwai waɗanda ake turowa cikin mala'ikai amma ba da zawwa da wahayi ba da zawwa da wani sako irin misali malakul jibal an turo shi wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam lokacin da ma'aiki ya tafi ba'if rana kai tsaka manzala sallama lokacin da idza aradtu nafsi ala ibn abdiyani ibn abdikulal falam yujibni ila ma aradtu kamar yadda yana cikin bukhari da muslim lokacin da ma'aiki ya tafi ta'if sai ya je tallata musu da'awa ta kaɗe ta Allah ta'ala da sauransu sai ya zama wato a wannan lokaci gwamna na ta'if shine ibnu abdiyadid ibnu abdukulal ce falam jumni ila ma aratu da'awar da nayi tallar da na kai mishi bai amsa mun ba ce fan talaqtu wa ana mahmumun ala wajhi wa lam astafiq illa wa ana bi qarni sa'alib فإذا أنا بصحابة قد أضلتني فرفعت رأسي فإذا فيها جبريل فقال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فناداني ملك الجبال فسلم عليه فقال يا محمد ولمسلم إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا wato wannan mala'ikan da yake kula da duwatsu saboda kowane mala'ika akwai aikin da yake shi mala'ika jibrilu iya wahayi yake zauwa da shi amma mala'ika mika'il shi kuma abin da yake kula da shi shine abin da ya shafi damuna damuna halkar abin da ya shafi tsatse wannan gari damunarsu ta bana tafi ta bara da bara wacce da shekaru goma na baya da suka wuce wanda yake zawa da wani abu mala'ika mika'ilu ne albarkar kaka a ce an yi noman rani an samu abinci babu tsutsa ba kaza ba kaza ba kaza wannan wanda yake kula da wannan bangaren mala'ika mika'ilu ne shi yasa su yahudawa sun fi jin daɗin mala'ika mika'ilu akan mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam saboda lokacin da ma'aiki alaihi salatu wasalam ya isa madina abdullahi ibn salam da ya ji labarin an ce ga wani annabi ya zo kai tsaye yana gaugawa ya zo wajen shi ya ce na zo ne inni sa'iluka an salatin la ya'lamuhunna illa nabiyyun وما أول أشراط الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة وما ينزع الولد إلى وما ينزع الولد إلى أمها أو إلى أمه أو إلى أبيه فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبرني بهن جبريل آلفا قال جبريل قال نعم قال ذاك عدو اليهود من الملائكة wato mala'ika jibrilu cikin yahudawa shine makiyinsu saboda wani wato waɗansu labarai suna nuna cewa waɗanda wanda ya zo shi ya yi juyin waina da alƙaryar mutanen annabi lutu alaihi salatu wassalam faj'alna aliha safila mala'ika jibrilu ne da mataimakan shi shi ya zo mata haka ya juye ta to suka ce mala'ika jibril baya zawa da daɗi shi in ya zo shi to ba daɗi ba ne yake kashi to amma shi kuwa mala'ika mika'ilu cikin tafiyarsa shi ne shi yake zawa da albarkar kaka to sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya ta cikin suratul baqara mun gane to mala'ika mika'ilu wannan shi ne aikinsa to sai kuma mala'ika israfil mala'ika israfil shi kuma aikinsa iya aikin da aka bashi babban aiki ne shi ne busa kaho a bushe kowa ya tashi an gane da kyau gane so shi a hannun shi yake kamar yadda manzala salama ya fada kaifa al'amu wa sahibu laƙarni ƙadil taƙama laƙarna wasu tama al'idna mata yi umaru bin na fahifa yanfuh ce a zan more in ji daɗi mala'ikan da yake rike da ƙaho da ja ya ɗora ƙahon a bakin shi ya yi haka tsime yake a ce ya bushe ya bushe ta to kaji wa malaika mika israfil wannan shine aikin sa kawai busa kaho to shine yanzu kawai jira yake Allah ya ce bai bismillah yana ce bismillah zai ce fi ya ce ayyatu hal idamul baliya kuma ce miji ce mun sa taso shi wannan shine aikin sa haya Allah subhanahu wataala to malaika israfil ya tabbata a wannan ayar da kuma a wannan hadisin na Aisha baitinsa akwai hadisi wanda ma yake alayhi salatu wassalam yana ya ta'awwazu min azabin nar wanda shi ma a cikin akwai ambaton wadannan guda uku dukkanin su shi yasa mala'ikai wanda Allah ta'ala ya so mu san sunan su amma dai a cikin alqur'ani amma a cikin sunna ta ma'aiki sallallahu fatiras samawati wal ardi ya wanda ya kaji halittar sammai da ƙasa alimul ghaibi wash shahada ya masarin abin da yake fake da abin da yake bayyane anta tahkumu baina ibadik kai ne kake yin hukunci tsakankanin bayinka fi ma kanu fihi yakhtalifun cikin abin da suka kasance suna sassabawa a cikin sa na lamarin addini ihdini limakhtulifa fihi ya Allah ka shiryar da ni dangane da abin da bayi suka yi sabani a cikin sa min alhaqi na gaskiya bi idnika da idninka ka shiryar da ni gaskiya cikin abin da mutane suka saba a kai innaka tahdi man tashawu ila siratin mustaqim lalle Allah hakika kai ne kake shiryar da wanda kaga dama zuwa ga tafarki wanda yake mai keke wato wannan ita ce addu'a tana ɗaya daga cikin addu'o'in da ma'aiki yake budewa sallah da su a cikin sallar dare amma baya yin su a sallah ta farilla an gane wannan kenan kuma dama hadisin Abdullahi dan Abbas ma baya yin ta a sallah ta farilla yana yin ta a sallar dare akwai wanda jama'at bainal layli والبين بين النافلة والفريضة شين حديث علي بن أبي طالب كان نعم كان يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبه عشرا ويحلل عشرا ويستغفر عشرا wato ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance kuma yana yi waɗannan goma goma ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu sai ya lissafa goma sai kuma ya ce alhamdulillah alhamdulillah ita ma goma ويصبي وعشرة يتي سبحان الله سبحان الله سبحان الله إتماغوما ويحلل عشرة يكاد يتألى تعالى دبوتا يتي لا إله إلا الله إتماغوما سننكم ويستغفر عشرة يتي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ودا غوما شكنا ويقول كما سيفر وانا الدور اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني عشرة يا الله كغافر تامن كشريد دني كأرزتاني كباني لافيا yana faɗar wannan sau goma shi ma Allahumma gafirli wahdini warzuqni wa'afini wa yaqulu Allahumma inni a'udhu bika min ad-dhiqi yawm al-hisabi ashran sannan kuma yana faɗar wannan addu'a yana cewa Allahumma ya ubangiji inni a'udhu bika haƙiƙa ne ina neman tsari da kai ka kare ni min ad-dhiqi daga kunci da shiga hali na kunci yawm al-hisabi a ranar hisabi saboda duk wanda ya shiga hali na kunci ranar tashin alƙiyama to akwai matsala shi yasa Allah ta'ala a cikin suratul Taha ya bayyana cewa waɗanda suke shiga cikin hali na kunci a gobe kiyama su ne waɗanda suka bujirewa alƙur'ani wa man a'rada an zikiri فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى سيكما تقوم شابي تكرشي الله أكبر سوءك وانا حديث مضيفة لي ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة to bayan ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ka ce zul malakuti wal jabaruti wal kibriya'i wal azama zul malakut Allah tabaaraka wa ta'ala shine ma'abucin zizzirfan mulki idan aka ce al malakut shine zizzirfan mulki shi yasa Allah ta'ala ce wa kadhalika nuri ibrahima malakutas samawati wal ardi wal yakuna min al muqinin to Allah ta'ala shi ne ma'abucin zizzirfan mulki wato kowane mulki yana da kwai bidaya yana da kwai nihaya amma na Allah ta'ala ba shi da farko ba shi da ƙarshe mun gane mulkin sama da wa mulki ne Allah ta'ala shi ne wanda yake ma'abucin mulki wanda yake mai zurfi wanda ba wanda yake ganin ƙarshen shi kamar yadda ba wanda ya ga farkonsa mun gane wal jabarut sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ma'abucin ɗora karaya dukkan wani wanda ya kari Allah ta'ala shi da yake dora kare da wannan tashi gane da kyau za ga wani kun tashi tare da shi ba shi da komai amma kuma Allah ta'ala ya so ya zama yana da kai komai sai ga cewa cikin lokaci kaɗan shekara ɗaya shekara biyu ka dinga kallon shi da nan da shekara biyu bai mallaki jika goma tashi ba amma yanzu nan bayan shekara biyu nan ya mallaki sama da biliyan goma tashi ta kanshi saboda Allah ta'ala so ya mai ya ɗora shi kuma hakanan shine bayan aljabarut wato aljabar kenan dora karaya kuma Allah ta'ala shine yake kare wanda ya gara idan Allah ta'ala ya so bawon shekari yanzu bawon yana cikin nishadi yana cikin karshe shi ka sani yafi kowa a unguwarsu za ga daga nan zuwa shekara ɗaya wata shida wata biyar za ga Allah ya niyyar ya karya shi kana tunanin cewa wannan kudin nashi in dai ci zai da shi da iyalansa daga nan ya kara shekara ashirin ma kada ya kasuwanci a gaba ya ishe shi to Allah ce bari a nuna maka aya cikin wata shida ba shekara ashirin kace ba to cikin wata shida zai kare kudin nashi kaga Allah ya zuba mai wata musiba shagon shi babba wanda yake da sama da miliyar a cikin shi kaji an ce ya kama da gobara duka ya kone yana da telamlika wanda yake ake mai aiki da su kaga cewa lokaci kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza ko kuma Allah ta'ala ba zai mai wanda bai jarrabe shi da wata rashin lafiya rashin lafiyar nan a kowace rana za a ci sama da miliyan guda a kowace rana za a ci sama da miliyan guda kaga cewa an yi wata shida an dawo da shi ne mai kuɗin unguwar kuma yanzu ana ana shela a masallaci da Allah dan tattaimaka gidan wane a bada za a siya musu abinci saboda Allah ta'ala shi ne mai ɗora karya kuma shi ne mai karya ɗin wanda Allah ta'ala ya nufin ya ɗaukaka shi ya ɗora shi ba wanda ya isa ya hana kamar yadda kuma wanda Allah ta'ala ya nufin ya karya shi ko da duniya za ta haɗu a kan sai sun ɗora shi ba zai ɗoru ba wal kibriya wal azama sannan kuma Allah ta'ala shi ne ma'abocin girma da aka ce al kibriya wanda sifa ce daga cikin sifofi na Allah wato girman kai wanda ba wanda zai yi girman kai face sai Allah tabaraka wata'ala ce man yunazi'uni azabtu alkibriya urida'i wal izzu idari fa man yunazi'uni azabtu saboda wannan sifa ce ta Allah ta'ala wal kibriya li rabbina sifatun bihi makhsusatun fatajannabanaha wattabi shi yasa bawan Allah musulmi sifa ta alkibriya ba a soye saboda shi mai gare shi da zai girman kai ba shi da Allah tabaraka wa ta'ala shine yake da koi komai da komai walahul kibriya fi samawati wal ard ko to shi yasa duk wanda zai sufanta da sifa ta girman kai ba shi da komai kai bawa ne na Allah kuma komai yi maka aiki hatta lafiyar ka baka mallake ta ba ballantana cin ka ballantana sha din ka ballantana waɗansu abin da yake daruriyat ma naka baka mallake shi ballantana hajiyat ballantana aje wajen tahsiniyat wal'azama da kuma girma Allah ta'ala shi ne ma'abucin girma yana ga sai mu kwana nan insha Allah ta'ala a karatu na gaba za mu tashi da kan alƙira'a ko abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik